أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da shida ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da daya allah mun jagoranci ɗan uwa ƙarshen karatunmu mun tsaya cikin sota tsaha mun tsaya aya ta ɗari da goma sha biyu kenan yau za mu tashi aya ta ɗari da sha uku insha Allah kahin na ‘yan uwa ina so in yi bayani game da hudu ba da nai don na samu waya iri-iri da gaba da gaba ma ‘yan uwa a takaice mutum kan iya magana wani ya ɗauke ta gwalgwadon abin da yake zuciya shi mata fasara abin da ya kai ni hudu ba ta yau ko bayani da na yi kowa ya sani cewa yau mun tashi a ƙasar nijar gaba ɗaya ba da magaran kaɗai ba kan tunanin wata hargoma ko aka ce zanga-zanga ko hayaniya kowa wanda yake waje cikin gida kowa san da haka na samu waya da dama daga waje yaya da magaran yaya tashi yaya kowa tambaya yake yaya da magaran haka muka waye gari kuma kowa yana jiran wannan abu wani dan uwa daga waje gari gari ce a'a insha Allah ba ma yi ba abin da kuka wani insha Allah ba yi nace saboda me ake gudu wai har ai za a yi mace mace a da magaran na ce wallahi mun riga mun karantar da al'umma duk wanda ya mutu ba kan addini ba ya gama yawo waccan rigima ma da aka yi ta baya kuka ta yi tasiri an yi ta abin iya da alaka da addini ne shi ta kuka a dama garin an yi bala'i dalilin abin iya da alaka da addini ne mun yi bayan dunwa in wani rigima ce tsakanin tarayya da canji mun gaya mun gaya mata wula duk wanda ya mutu saboda tarayya ya gama yau duk wanda ya mutu saboda canji ya gama yau wallahi duk wanda ya mutu yan wa kan siyasa ya mutu wallahi ya ta yi ababai don haka ya ce mun karantar da al'umma haka insha Allah ba mai mutuwa ka abu insha Allah eh don haka yan uwa bayani da na yi wani kurin daga nesa ya ce mamu usman shi kenan musamman cewa mamu usman a nan ya sallar juma'a a gabana shi zafin na kama kalmar mamu usman saboda na yi bayani ne cewa a cikin shugabannin siyasa ga ɗaya cikin shugabannin siyasa a gabanmu hali da muka tashi mun dace ga ɗaya cikin shugabannin a gabanmu kuma na yi magana cewa masu tsammanin wani abu na hayaniya ma shi ga shugaban mai neman haƙƙin ya ce zai fi ta hanyar dokoki ka'idodi to kai dan biyu akan rigima ta ta mai bi shi sa na ka bayanin mamman usman na ce da gashi a gaba kuma na ce wannan amana abin da yake haƙƙi tun da mun dace gashi a gabanmu abin da yake haƙƙi kam nan sai zamu ga mai amana da take wuyansu ta amana al'umma na ce mishi cewa idan suka yi wasa suka san al'umma cikin haɗari za su tsaya gaban Allah gobe kiyama abin da na gaya mamman usman kenan a gaban shi wannan kuma ce shi ne aikin ma ko ina kowa ya kasar zama kenan magana mu ba ta da alaƙa da siyasa nasiha ce kuma wajibi ne akan mu yi ta ina fata yan an gane na kalmar duk kalmar da nayi kan wannan ce mun wannan abin da ake tsammani a da maganar Allah su kai sa a yi shi har abada ba mu fata Allah ya sa yi shi shine gurin mu kuma kai kira ga ɗaya cikin shugabannin ya ji tsoron Allah ga abin da ke na al'umma hannunsu su ne a gaban Allah mas'ulai shi ne kuna na kama sunan mamma usman don yana gabanmu kuma na fata nasihar mu za ta yi aiki haka su ma na kolin wallahi mun gaya mutanen so na makana ba ma gaba gaba amma mun gaya mutanen amma amana suke ita al'umma su ji tsoron Allah ta saka abin da kafi tana cikin al'umma su wannan yan shi ne bayan da nayi a yau cikin hudu ba sai na wata an gane ta yan uwa shi ne nake gaya mutane da su da yawa ta kullum ku tausaya malamai wallahi wani lokaci a nan kan wasu kwasan wani har abin siyasa wani yanzu wani maka baya kun sha da baya kun ki abin siyasa wa zai shiga ba da kirki kullum na mutane kullum ku shiga siyasa kowa ya kula da mutane ku shiga siyasa na ce a yan wa menene kuna da shaida masu zargin mu kan mun shiga wannan shaida ce a gare ku yanzu ba shiga muka yi ba kurin bayani ne za ka yi zai ɓangaren ya fahimci can zai gyara can ya ce ka fi can ka kuma ɓangare kurin bayanin za ka yi wani waka daban zai ɗoka idan ya ji abin zai gyara wani ɓangare ya ce a kaji ma da ya koma can wani ma iya gamu da cewa iya waccan kwana nesa da masallaci wa a wata kwana daidai ana sallar juma'a an ƙara juma'a ce to malama iyawa ya kama ya koma ɓangare kaza shi ma yau daman kwanaki ya ce malam an ba shi kuɗi aka ba shi allah allah kiyaye ɗan uwa wallahi haka ɗan uwa malami yana mutuwa kan abin da ke aƙi da shi kan abin da akan halashin shi haka ne kwanaki mun yi bayani ɗan uwa akan ƙabilanci shi ne wancan ɗan uwa da ya ji ya ce kuɗi aka ba ni shi ne ya ce an ban kuɗi yanzu kuma yin magana ya tashi haihuwar shi kuma wancan ɓangaren ya ce ka za a gyara wancan ɓangaren shi ma ce kuɗi aka ba shi ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi cewa ya ce sahabbai ala adullukum ala afdal min darajati siyam wa salati wa zakka kuna so in ga muku mai darajar sallah da azumi da zakka saka ce bala islah zat albayy gyaran zamantakewa yan wa abin da yasa lazim baiwa dan wani kai mana magana muna kallon fitina ta kullo akan kabilanci mikali don babu haɗari cikin al'umma irin lalacewa zamantakewa ta al'umma babu makami mai haɗari ya yi addini don mai addini zaɓin da ke babu makami mai haɗari cikin al'umma kamar makamin kabilanci cikin al'umma shi ne muka yi bayanin haƙƙin allah allah kuma ya zai shaida mun abin da ke haƙƙi da haramcin wani al'amari kan wannan bayani ne sai suka ce mu an ban kuɗi na yi bayani na ga mutane wa masu abin haka da wannan mu shiga bayani maka ba to dan wa kun bayan duk mun ka bayanin kiyama ran lahira amma yanzu mutum ya zo yake cewa wai an ban kuɗi to gobe kiyama zaka ce ma Allah gobe kiyama ta Allah kaka ta ina kun gobe kiyama Allah mu shi ne mu shara tabbas Allah ya kunci ayi ne an ga mugaye ma da ya kunci to kaga ne kina ga waka sai mutane kina in mutane kina a yau sun yi ba da imanin da siyasa kan addininsu yan wadda Allah mai zumi imanin kwarai da ranar lahira don bayan muka yi na kiyama na haɗarin kiyama ba mutum ya zo wai ce wai ka za ka zanen bayan aka yi wa kuɗi ya ƙware ga kuɗi haka Allah zai ba tambaya kan haka ka ke nan mene ne rinsin rinjaye da duniya kan lahira to yanzu ku ce mu shiga siyasa ba mu shiga mana ce mun shiga ana kaza haka wani ce wallahi sallama na sallama zai wani anan dalilin wayan gobe wani to da kai na mutan imanin mutane ke imanin kuma kenan maganar shiga ta malamai ba ta zo ba ba ta tazo a zo a shiga siyasa ta malamai gaske magana kokari ne muke abin da ya ga gaban wallahi al'umma su tsanci addinin su shine a gaban wallahi duk wani wata bayani kuma Allah zai hukunci duk muka magana za mu yi insha Allah ba za mu tafi kuma ko da abin da yake so duk wani muka bayani za mu yi wallahi insha Allah da amana ce muna hujji ne kala harkar nan hada da kiyali yau ma mun yi bayani don abin da muka tunkara na haɗin da ke tuka al'umma shi sa muka yi bayanin na yau kuma wani irin shi inda zan biyar shi Allah Allah sa gani
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يوم من أتكلم تفسير سورة طه يوم زمشق بياني نمسأين القرآن Allah subhanahu wataala ke cewa wa kadhalik haka wannan littafin da ka gani na alqur'ani anzalnahu qur'anan arabiyya mun sabkar da shi abin karantawa wanda yake balarabi dan annabin balarabi shi aka ba sakon shi sai zo da larabci yace wa sarrafana fihi min alwa'id mun kawo narko na azaba iri iri wanda ya kaza ga kaza sakamakon kaza al'umma kaza ta yi kaza labarin mutanen nuhu labarin adawa samudawa mutanen daban-daban labari daban-daban na al'ummomi kashe mun kawo wa'idi iri-iri na azaba la'allahu ya taku kurin dan mutane su ji tsoron Allah su bi dokokin Allah sai ta Allah ke wannan bayanai iri-iri dalla-dalla aw yuhdisu lahum zikra ko da rabon wanda ke mu'aztuwa idan aka kawo wa'azin wa ka wata misali na wata hukuma da manuwar cewa iya wani wa aztu akan wa'azi da aka yi shine kuma mun ba'ani ita fata'ala Allahu malikul fata'ala Allahu al-malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
فتعالى الله الملك الحق ألا يا أوكك يا جرمما الملك الحق mamallaki na gaskiya shi ne mamallaki na gaskiya na hakika da haka ya ce wala ta'ajal bil qur'an kaka gaggauta wajen karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wa kahin a kare maka wahayi dan wannan ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzala ya gami manzala ya gami da wani hali na wajen in ana mai wahayi iya shan wahala ana karantawa iya bi iya bi iya gauka iya iya bin bayan jibril shi ne Allah mai magana cewa la tuhalka bi sanaka li ta'jala bi kakka gaugauta wajen motsa halishan kama dan ka gaugauta katun qur'ani inna alaina jama'ahu wa qur'ana wannan abu ne Allah ya ce akan me yake mu karanta ma kuma mu tara ma shi a zuciyarka da haka fa'iza ƙara'anahu fattabi da ƙura'ana ana karanta ma kurin gabi kurin abin kurin mana ka shurara kurin gabi kurin abin da ake karantawa sun ma'in alaina bayana kuma zama ka bayani shi dalla-dalla abin da ke ne kenan daga nan da mana kan ana wayi bai ja kala ya shuru ana karewa ai da man tsammanin mancewa gudun ya mance ne yasa ana yi iya bin ba iya yi aka ce a ba ruwanka kurin ana karanta kurin ka shurara idan an ƙare Allah shi ne zai rike ma abin a zuciya ana ƙare kurin ya haddace kodi haka Allah ke mishi ka ce wala ta'ajal bil qur'an kaka gauka wata karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kahin a ƙare maka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce Allah ƙara mun ilimi an ce ba abin da Allah ya ƙara maka ilimi ilimi Allah ƙara mun ilimi ta za cikin addu'a mai neman ƙarin basira a cikin rayuwa ya ka wani addu'a da zidin ilima akwai addu'a da annan salasan ke yi bayan dukkan asuba in sallama allama as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an na ta Allah Allah saka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala duk ana ba su da fahimta Allah ina alƙawarin ilimi mai amfani da arziki na halak halak ba haram ba kuma wa amala mutaqabbala da aiki aiki karɓaɓɓe a wajen Allah wannan shi amma annabi sai kuma kai addu'a kan shi ce kenan wannan shine cewa ka roki Allah cewa ya ƙara maka ilimi ya Allah ce gaba ولقد أهدنا إلى نسي ولم نجد له عزما
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Allah ce mun yi umarni ga Adam kahin yanzu kahin kai tun harko kan hana shi itaciyar wannan na wala ta kada ba hakin shajara ba ta kuna mana zalimin kakku taɓa wannan itaciya kai da mataka ku zaman so cikin layin azzalimai amma yawan alƙawalin amma fanasi adam ya manci na ma'ana bai ba aiki da wannan umarni wallam na cikin lahu a azama mu same shi ba mai ƙarfin niyya mai hattara bi hattara ba har shi ɗan yaudare shi shi ne magana kenan shi ɗan ne mai yaudara ya mance abin da aka mai kashe a kai lokaci guda zamu mai yawa kana يا كابو وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كأنبتا متاني lokacin da muka Allah na Allah da mai magana lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujada ga Adam umarni Allah ya ba su a ce sujada ta girma ta mai imami da umarnin Allah ne Allah mai umarni da hani shi ya ce a wa Adam sujada akwai magana cewa ta kai suwa ce ta wane ne a yake sujada a yanzu in ma me Allah shi ke halittawa shi ke haramtawa shi ba shi ba mala'iku umarni suwa Adam sujada mu kuma ana muwa kowa su da an ba Allah ba don haka ya ce ka ce wata mace maka ce mala'iku ku yi sujada ga adam kuma fasajadu suka bi umarnin Allah suka amsa kira suka yi sujada ga adam amma illa iblis sai iblis aba ya ki iya da damar yi kurin kiyawa ce kurin faƙunna muka ce ya adam Allah mai kira ya adam inna hada aduwwun lak yanzu ba mai wannan magana ga matsayin shi yanzu aka gaya mai wannan mana kenan iblis makiyinka ne wani zaujin ko makiyin matarka ne kinan ku yi hankali falar hurjan na kuma nuna jannata fatashika kai ya hudu ku daga cikin aljanna za ku wahala shi tsaya ta ana nan an wa iya karantar da mu da haɗarin shekan da yadda ke rinjaye ɗan adam wannan adam ne babanmu amma annabin allah ne wanda allah ya magana da shi amma ka diba allah mai wannan magana an mai ka shi adam maki shekan iblis makiyinka ne da kai da matarka kuma ku yi hankali kai ya hudda ku daga cikin aljanna ku wahala ƙarƙashin wannan wasu malamai dama yan hira sukan kawo wannan aya ita ce hujjar cewa kurin namiji shi zai wahala a cikin gida shi zai kawo mace abinci ya dawa kurin ya dora a bakin ta kura ta wannan aya wani misawai da Allah ya ce fata shiƙaya inda kuwa zai kenan ya ka ce fata shiƙa kai hudda ku daga aljanna ka wahala aka ce kenan namiji ne mai wahala wace fata wahala kowai yan wani duk da cewa tana cikin shirin makabalar na kayan wani abu ne na ɗishe adam mu wani yan uwa a nan sallallahu alaihi ya yi bayani a aikace ya rayu da safe sun rayu cewa ma ka ɗora wa mace wannan matsayin ka ce mace ita kurin he a ɗora a baki kamar dabba kamar gumki ya je ya bi daji ya bi ina ne ya wuni a gari iya wahala ko iya dako iya kwadago ya dawo kuma gida ya dawo mata ku ɗora a bakin nan a faɗa nan baka ba mata kima ba wata daraja ba baka ba ta kima ba gaskiyar magana kowa raba aiki za a raba annabi sallallahu alaihi wasallam aikace in dai daraja ce kima ce abu kan fatima ce shi da annabi ya sa annabi tana cikin shugabannin matan gidan aljanna fatima radiyallahu anha amma aisha ta zo gidan annabi sallallahu alaihi fatima ta zo da mijinta ali sayyidina ali kuma manzan Allah ta ce tana jaje aikin gida na aiki na nika kurin hannunta ya kanta ta kawo jaje a ba ta mahuta a taimaka mata kodar bawan aisha fatima hannunta ya kanta iya min sallar talaba ma'ana bai ce ba ali ka za ka yi ka je ka yi kai ne namiji ka je ka yi sai annan ya karantar da ita da cewa zan ba ku wani azkar ku je kun gulmi lahirin ya ba ta azkar kin an je kwanciya a karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahi akbar 33 wannan 34 kai wallahi akbar yace wannan yayin fi da abin da ke nema duk da karshe ya tabbata daga baya da Allah hore ya taimaka mata da bawa kaga nan Allah ka haura ta amma bai tabbata dai shi din aiki ma aiki akwai wala ko kuma a nan a nan za mu cikin wani darasi a wani kisa ta fatima da annabi da ali sattar ali manzala cikin suna bidiyo da kowar waya manzala ya zo gidan fatima da ya same ta ya zo lokacin da ya samu bawan zai bata ya zo gida dan fatima a cikin gida da suturarta in tare kai sai kawa ta buɗe in tare kawa kai buɗe tana tana tana tana matsa matsi tana jin kuma tana matsa matsa jin kuma ya ce kaji ba kanki wada haula haula nafsi kaji ba kanki wada ina ma abuki wa gulamiki babanki ne da bawanki ne matsala ina ba kanki wahala yan wani shine madogara ta malamai magabata cewa al'auran mace a gaban muharraminta daban ce da ba muharraminta ba mace a gaban duk wani muharraminta ubanta ne ɗanta ne da shi miji bai da iyaka ida ma shi miji bai cikin da sai shi bai da iyaka a cikin mace aka ce kenan duk abin da wannan gababuwa wani damtse wani kwabri wani kai wani wuya duk a jikin mace dan ubanta ya gani ɗanta ya gani ƙananta ya gani wani kewar ta gani ba matsala ko ɗaya wani manzo Allah ki ga faɗi ma ki aje aje hankalinki wannan baban ki ne da yaron ki yayin mai ke matsala ki ne yake kina ne kina ne kwabri wannan ko in haka yake wajen malami magabata wanda ka ji talibin dukkan cikin malikiya sai ka magana amma wani abu da ake wani yawo cikin mutane ana ba mata wahala ana wa matutar da mata na ɓoye a dansu ya ce mace ai ko a gidanta in ta hudu ɗan kwali mulaku na tsirar rasa mulaku na tsini mata haka ake hudu an hana mata gidan su ya ado mijin su gani ko kiɗansu ko wani sun gyara kansu ya gani kudin su ya cikin duhu ya tarbu da kai ya cikin duhu idan ya wuta waje ya kallon matan banza sun kona kai ba su kai ba ta shi ba amma suna birki shi saboda bai gani a gidan shi a gidan shi ya shigo tana kanta a rihe eh dan kwalinta a saman kanta eh wata mahadda ki jabi a cikin gida kaga wannan jahilci ne jahilci ne eh ku bar mata su gwada adansa a gida ta tashi jikinta ta gyara kanta ta gyara shi ko ta fetse shi ko ta tsimke ko ta ko ta kida shi ɗaya ne ta gwada a gidan da mijinta ya gani shi ma ya riga dan koshi me lahi shi ne musulunci kenan suna kawo ta kisa wadda ba ta ta mata inganci cewa ai lusa aka manzo Allah wahayi da ya zo iya tsoro Khadija radiyallahu anha ta ce mishi da da da wani abin da za a yanzu za a gano in mala'ika ne zan bude kaina kenan yayi da ya bace ba ganin shi in kuma mala'ikan aljini ne ni bude kaina iya nan sai ta bude kanta yace tace kana ganin shi yace bana ganin shi yace ri yace yanzu ina ganin shi to wake nan wannan hujjori ya mace wake a cikin gida wannan shi ne ban ba ba bai ganta ba bai ganta ba bai ganta ba a tana ga wannan littafin wannan amru shaki cikin hakiki da yamma wannan wannan wannan littafin wannan sir alamun nubala ya kawo magana bai ganta ba dinsa ba da ka hujjar shi ba hujja kuma shi ne cikin mayan kalmar cikin mayan ganta wani abu da kamar ka shiga wajen mace ba ta kafa kwarin bai da alaka da magana hana mace wai a gida in ta wudu dan kwali ko mu da ku suna da baka ba mu tsine miki inda yake gida wanda gida ake fasfartu gida mutane muke ga mutane kowa shiga yake to wani anan ne mace yadda hattara ba ta hudu ba kanta a buɗe don kowa na ishi wacin gidan amma gida sai mijinta sai diyanta ba matsala ko ɗaya ta yi adanta ta bude kanta muna maganar cewa kenan maganar mace aikin muna maganar aikin mata wannan fatima ce ko kuma ta yi aiki hal hannunta ya kanta waye a wani al'umma na biyu a duniya bayan ta zama abubakar siddiq ga matar shi a sama ɗaya shi ya shi a sama ta ita take mamajinta zubair hatta da gyaran ba abinci shi ba har abincin dokin shi ita ta zama tana kawo tana zuwa bayan gari ta ɗauko can ta ɗiyan itace abincin doki ta kawo ta gyara hatta na doki shi kula da shi da kuma maganar mace ita aka ba kulawa da gida ka kula da waje ka kawo ta gyara shi tsarin da musulunci ne wannan kuma adam alamar labari dai an ba shi labari cewa idan wannan shaidani kai hudda mu daga cikin wannan aljanna ka wahala kuma nan ba kawo ce magana ba duwan labarin mutane ta ba ta wahala ba ce ba ta wahala ba duk bakar labarin ya ce inna laka inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha na'am tunan Allah subhanahu wataala ya ga mu Adam
cewa inna laka Allah ta ju'a fiha wa ta'ar an ga yamshi matsayin shi a gidan aljanna kana cikin wata ni'ima kana cikin mutunci ba wahala ko daya ba yunwa Allah ta ju'a fiha wa ta'ar ba ka yunwa ba ka tsireci to yanzu nan kaga alamci Allah ta ju'a ba wata bata yi bata bata jin wa hawa bata jin wa kenan an ka adam bai kwace bata jiki an ka ta Allah ta juwa fiya ba ta Allah ta juwa ba ku bi ku jin wa ta kai ba kai ba yin wa ba kai ba tsireci an ka magana ce ta mutum abu guda ne ko kuma juwa ne ko shi da mata shawa ga matsayin a matsayin mai zama cikin aljanna baya yunwa baya tsireci mutunci kenan ba wahala ko daya kuma wa annaka la tazmu fiha wa la tadha kuma aljanna ba kishruwa ba kishruwa kuma babu zahin rana layya dau eh ba wani matsala ko daya haka aka ba adam ga matsayinka a zaman ka a gidan aljanna ba matsala ko daya babu yunwa ba kishruwa ba tsanaki kullun cikin tsanaki kuma ta mutunci duk da wannan kaga wannan Allah ya ba adam matsayin ni'ima da zai zama a ciki idan yana cikin gidan aljanna amma me yawa kana فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نعم الله فوسوس إليه الشيطان دو wannan bayanin da aka ma Adam amma shi ɗan ya shigo ya sa mai wasuwasi adam duwar bayan kuma allah bai da bayani amma shi ɗan hidin shigo ya sa mai wasuwasi daga cikin abin da ya gami ƙala ya adam ya ce ya adam hal a dulloka alashe da tuhul kana so in gwada maka itaciyar dawama wa mulkin layubula ka samu mulki da bai karewa hala abada makaman adam kenan ka a mutu kullum kana sama shi da yana da ɗaya daga baban masu hada adam haka kata mahaifin adam haka suke haka adam yake shi shaɗan ta nan ya biyo har abada kullum kuma bai karewa kullum wannan ta hanyar da iblis ya biyo mishi kuma ni wala gama cewa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasi dan yaudara bayan wannan sa hanyar wannan wannan wannan trompan da ya mishi ya gama da rantsuwa iyakar rantsuwa kuma cewa inni lakuma laminan nasihin ni game da kai almataka ina muku nasiha ina zama gaskiyar magana eh gaskiya ce nake gaya maka wallahi eh ka hala abada an kaci eh hal abada kuma mulki kullum ta tafi shi subhanallah wannan rudi fa akala minha fa akala minha fa badat lahumma sawatuhuma وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى na'am fa'akala minha shikenan wannan nasi- wannan wannan rudi da ya musu sai kuwa suka ci daga cikin wannan itaciya suna ci fabadat lahuma sawatuhuma suna ci kai tsaye suturar da Allah musu aljanna ta zube gaba ɗaya ta zube kai tsaye ta zube su koma kurin zur wa tsafika ya hasifani alaihima min warqil janna sai suka shiga nemo suna turo itace aljanna suna riki al'aurarsu suna ri al'aura babu sutura ta zube gaba ɗaya lokaci guda shi da ma'aikan tsaye da da gangan musa haka yan wani ana bukata idan mutum iya tunani idan adam itaciya ce guda a cikin itacen aljan gaba daya da itacen aljan gaba daya itaciya ce guda aka ce kai taba amma ku jiba makircin shedan da ya rika bi ya bi ta nan ya bi ta nan ya bi ta nan sai da ya kai adam matsayin adam amma sai da kawai da dace yan wato ina da kai yanzu ko ni itan ya hidu saban Allah itan ya hidu ga shi ko ina kewa da kai saban Allah shi ɗaya ne ita ɗaya ne ɗaya ne kudayen adam amma ɗaya ne ya abin da yake so wannan kuma ita ɗaya ka tsakon komai ka ci duk gidan aljanna komai ka ci ka sha amma ban da wannan itan ɗaya sai da bi diddigin da ya kai shi cin wani itan ɗaya makakai wannan mu muka shiga cikin haɗari ta mai hattara game da shaidan gama da addu'a Allah maka maganin makircin shi kaka ce newa ne ba wani kai wannan muna magana adam ga inda ya kai shi da haka wani darasi na rayuwa na adawa mu da shaidan ya ce kenan ya ci wannan itaciya iya ci fa'akala mina suka ci wannan itaciya da shi da matar shi fabalata lahuma sau'atuma sai al'aurar su kai tsaye ta bayyana waɗafika ya hasifa ne alaihima min wurin janna sai suka shiga neman suna curo itacen suna likawa al'aurar su don su kare al'aurar su wa'asa adamu rabbahu fagawa adam ya saba ma umarnin ubangiji da ya mai na kai ciyaci adam ya bar hanya ya bar hukumcin Allah da Allah mai hari da Allah mishi to amma su mace ta bawo Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi adam zaɓaɓɓen Allah ne adam fata ba alai Allah ya amshi tuban adam Allah mu labari fatalan arun rabbi kalmatin fata ba alai ta Allah mai suka ce kala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين شين أمتك الله يتي الله يا با آدم وسكان مومي يا أدعو أدسو الله يا أمشي توبش شين أنسي كلمة آدم يا ربنا شين ما تذكر شين ها أول سين أدعو ربنا يا أبنجي ظلمنا أنفسنا يا أبنجي من توتكم شين معنى كده من ظلمتكم wa illam takfir lana wa tarhamna ya Allah idan baka gafarta mana baka ji kanmu da nakunanna min al-khasirin zamu daga cikin masu tabewa Allah kan wannan kalmomi da hudi fataba alai Allah sai amshi ya amshi tubal adam shi ne sun mace tabahu ya layin amma Allah ya yi Allah ya zabe shi fataba alai ya amshi tubar shi wa hada ya shirye da shi kuma dan wannan jarrabawa ce kuma iya cikin kadara ta Allah abinda Allah kaddara inda haka yau zo duniya mutum rigimi da muna shan aljanna ko da muna shan aljanna kuma Allah ya tsara dama haka Allah ya ta kai ya tsara za a sabko wata rayuwa ta musamman za a yi kuma a kare a koma can wurin Allah shi haka da Allah tsara abin cikin kuma gawa kana iya cikin abin da Allah shata haka Allah tsara kaya haka Allah tsara shi cikin ruwa bukada ka musu bakawo inda lokacin da Musa alaihi a wurin munajati ta annabi ga cewa Musa alaihi ya ce Adam za Adam kai ne Allah ya halitta da hannun shi ya busa kuma ka zo kai kaza ce Musa ka zarge ni da abinda Allah ya kaddara ka yi da shekara dubu kaza haka Allah ya tsara kan shi dan wala musulun ba dan na can aljanna Allah ya mai da mulaiya amin Allah kai mu yace me ce gaba qala bi minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن فإن له معيشة ضاكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى na'am yanzu bayan wannan cin itaciya bayan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma Adam an tsine ma Iblis tsinuwa wadda babu gyara kan yanzu kuma Allah ta kala hadita minha yanzu kuma Allah ya bada umarni na hudo Adam da Iblis daga wannan aljanna shine kaddarawa zawwa wannan rayuwa da muke ciki a yau amma Allah ya san da su cewa ba'adukum li ba'din adu shashan tsakanin adam da ɗiyan iblis makiyar juna kuke har abu wannan adawa ce Allah kawa ta har tashin kiyama ci don haka fa in ma ya atiyannakum minni hudan ko da don yana yiwa don aka dama Allah ƙara idan shiriya ta je muku daga wajena ina akwai cewa Allah zai aike an saukar da su duniya Allah shi wata rayuwa ta musamman kuma zai aiko da wasu annabawa da sako zuwa ga duniya to idan wannan shiriya ta wata je muku ku sani faman taba a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala ya dillu wala shi bai bacewa daga hanyar kwarai kun bai tsiyata duna da yara wannan haka Allah ya sanar da su da sanarwa cewa Allah zai ci gaba da aiko da manzani a wannan duniya wannan shine ku ga an aiko da annabatun Adam bayan Adam sai aka wajen karni shekara dubu a saman ƙasa babu shirka babu komai na iya rawar tafiya Allah ka zamanin Nuhu alaihi salam da duniya ta har lalacewa kuma ka shiga aiko da annabawa akan tauhidi sako daban-daban daga Allah subhanahu wata'ala haka Allah tsara nu karshe shugaban annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dan haka Allah tsara karshe dan haka kenan ana magana akan wannan aike na Allah wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai game da game da ambato na ko shiriyata Allah ga mana zai kuma da shirya kenan sai wani ya kawo da kai game da wannan shirya ta Allah fa inna lahu ma'ishatan dhanka a duniya zai samu rayuwa mai kufci yan wa ba yanda za a al'umma ta samu rayuwa sa'ada kyakkyawar rayuwa ta sa'ada ta zuciya ta kyakkyawa wala sai ta koma ga Allah duk tsarin za ku tsara wallahi kun ji ayin dai ayin an bari amma wallahi suna ne wallahi babu samun nutsuwa da zama lafiya da aminci sai kun bi karantar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan tabbas ne duk abin da gaba hayaniya ce hayaniya ce kabi babu kad shari'a kad sai ka bata Allah tun farko ya faɗi dama ke duk wanda ya kawo da kai game da ambato na to shirya makan shi a nan duniya za a raya cikin matsala kullum program iri-iri a yi wannan a kwan biyu a yi wannan a yi wannan yawan yau ba kasar duniya da za ka ɗauka ɗaya wadda ba ta ka hannun allah za ka wani ƙasar zai baka labarin kyakkyawar rayuwa tsoro problem za kullum matsala iri-iri ba kasar duniya ba ta ba amurka ko rasha ba ko ina kan problem kowa da irin shi ga duke ga komai a hannu amma babu nutsuwa ba kan hannun allah ke ba ko muka samu haka sai ka samu suka musulunta cikin irinsu masu duke da matsayin za su baka labarin tsohon rayuwarsu ta suna cikin halin kafurci wani iya ga wai mallaka kudi a material shirin da shirme ne kamar yanzu masu kudin suka maka suke magana wallahi nutsuwa ba ta tare da dukiya kama ta ala baka nutsuwa wallahi da yawa da ita a hannu wani ya sai garin nan gaba ɗaya sai garin wallahi amma wallahi bai nutsuwa wallahi sai ka hiyar da masu abu kan hiyar da bayaninsu ba a tare da Allah wani kullum suka cin tsoro kullum problem da zaƙiri da sayan juna tsoro tun baka tare da Allah wannan alƙawarin Allah ne ya ce a nan duniya za a waye gari rayuwa ta matsala cikin kumci wani hashuru ya mulki kiyama ta amma kuma gobe kiyama zai tashi yin kiyama bai gani makaho don a can duniya bai yi shirya ta Allah ba ya ba abin da rashi ya gama shi kurin abin ta mai daɗi shi ne halaka ta bai taɗi ko haram eh ya ce zai tashi lin kiyama yana makaho zai mamaki ƙal rab lim hashartani a'ma qad kuntu basira ya Allah ya ubangiji ya aka yi ka tada ni makaho alhali ina gani garo garo ina gani na kuma zama kawo ya kai haka alhali ina da gani na sani da gani ne ƙala ka zalika ala zai ce mishi haka kin aka tada ka kana ganin a duniya yau ka tashi makawo abinda yau kana a ta taka ayatuna fanasitaha a can duniya ayoyina sun zo maka nan ba mutuwa da baka mutuwa kan mutuwa na ma'ana kabar aiki da su baka yi ba aiki da su kabar su wa kazalika ne mutumsa haka a yau ala zan ga mu'amala ta ba ma ta mantuwa yau haka zan barka cikin wannan azaba haka dan wannan jan hankali ne na muhimmancin bin shiriya daga Allah subhanahu wataala mutum ya bi tsari shiryarwa Allah ya samu kyakkyawar rayuwa ya bari kuma ya wahala Allah samu ka hanya ta Allah ci gaba وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
Allah ce wa kazalik a irin wannan sakamako da Allah ma wannan bawan Allah ya rayu a duniya mai gani gashi kiyama bai gani iya mamaki a mashi dalili ko Allah ce haka najzi man asara walam yin bayatin haka muke sakamako ga duk wanda ya fauɗe ga hanyar Allah ya abin da ya ga dama bi ba imani da ayoyinmu haka muke mishi kuma Allah ce wala azabul akhirati ashaddu abqa an wa kuma ku sani cewa azaba ta ranar karshe ta lahira ita ce mahi tsanani akan dukkan wani duniya kuma wa abqa ta lahira imine ne abu ne hal abada bai yankewa ke mutum yi tsoron azabin lafiyar Allah ci gaba أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
أفلم يهد لهم wasu mutane da ake ba wani duk wannan bayanai abin mamaki bai bayyana ba gare su kam a halaka na ƙabalahun minan muru bai bayyana ba gare su na al'ummin nawa ma'ana da yawa muka halakar a cikin al'ummomi zamunna daban-daban da yawa allah halakar da al'ummomi kafin ku kuna al'ummomi ba na abu da labarin takarda ya mushu na fi masakini yau kuna bin takarurus kuna hucewa gagarin adawan iyanan ya zama gidan kallo-kallo na samudawa iyanan gidan kallo-kallo na fir'auna iyanan haram suna nan ma'ana a shilabarin a takarda kun wuce suna nan kuna gani yadda allah da wasu alamomin ma kai da kurin an hango da duniyar alƙa mamaki gagari ga komi amma wasu ma labarin wa ba ma labarin a takarda ko a tarihi sai da kurin an san alƙa mamaki al'umma ce gari ne komin cikin gari komin rayuwa amma babu ko dai Allah gama da su kuma su kuna tahiya ta gidajensu manzana ya biyo ta gidajen samudawa ya hoto daga tabuk da yau iya nan a cikin saudiya kan tabuk da tsayar garin ya ce sabai mu zama zama wuce da gaugawa gudun abin sami saboda sami mana suka fi tafiyan suka wuce cewa an kaje wa garin kamar an ka ihu za a magana ga rijiyarsu ga abin shi ga kayan rawa suna nan a garin kamar kai ba wani zai wuce maka magana sai dai ɗan kula da gare dai mai gadi ne sai dai mai gadi wani zai maka magana kuma tsari ne gidaje ne wanda duk cikin a yanzu ba a iya yin irin nasu na adawa san mutawar babu wata na'ura ba ko ne kurin da hannu da kakkan ciki kurin za a masa dutse a yadda aka dama da shi a kyara shi a yi abin ado da dutse kurin har yau ɗan uwa wannan abin ta mamaki iya ga masu hankali su gano an yi alumun suka yi ma komi yan uwa har a yau duk abin da ke na aljebur na abin da ke zamani na wasu elakwas na wani wasu kusan wani sun abu da kwasan sani da kwal har yanzu a ilimin handasa na abin gini har yanzu an kasa ganowa wani ilimi ne ibdawa ko fir'auna ya biye wannan haramta har yau bincike ake har yau abin da ka kirga mutane ka yanwa akwai birgi mai taku birgi da guda kuma dora shi akai har na karshen da aka dora ba magana ba kiloluwa ne wa tan ne a cikin ya magana ta ake dora amma ke mashi kuma ginin ya zo sak daidai seti babu kwana ko daya suka san suka suka ne wai da wata na'ura ce wani ilimi ne aka ɗora wannan birki mai ta uku akwai mai tan biyu tan guda birki da gudawa kuma kuma haka aka yi shi guda amma kuma an tabbatar da ɗora shi aka yi ba ta maka ba ta maka aka aka na a da ƙasa aka aka ɗora shi ba magana gini na magana gina ta zama shi na amma mace wallah har yau ɗan uwa masu ilimin suna bincike har yau suna bincike a wurin har yanzu an bincike yake aka aka yau na aikin kuma alama ƙarin abin yau iya nan babu wani gini a a duniya mai jima washi kilo shekaru dubunne ne har yanzu kuma iya nan wa a wannan labarin ya wuce ba har yanzu iya nan ginin ɗan adam ya yi shi kuma har yanzu iya nan ana zuwa ana kallon shi bai lalace ba kin an yi al'ummomi masu ci gaba iri sama da namu amma Allah ya gama da su nan menene jan hankali ne kakai alfahari da isa da kaza kaza kaza bawa kake na al'ayin sun suka hika ko wanda bai da Allah bashi yace inna fi zalika laayatin liulil wannan abin da ya gabata na wannan al'ummomi ayoyi ne amma yace ga masu hankali shine Allah yake cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun fi sudur Allah ya ce wa shi mutane wai bisu yawo cikin ƙasa su diba su ga su samu ce su samu zuciya mai hankali ko kunne mai kiyayewa yadda Allah ya da al'ummomi da dama masu ci gaba da komi amma ga sunan Allah ya gama da su Allah ce lamarin fa'ina la ta'amal abasa matsalar ba gani ba ne ba ke aiki ba ido ba ne ba a'a ce ta'amal rubuta tafi su dur zuciya ce mata gani kwarar amma abin da yake ayoyin Allah a hili karara kan alhalakar da al'ummomi kayan mu ya sai zaman to da shi gare mu mu mu ji tsoron Allah mu bi dokokin Allah kar Allah ka mu taka dokokin shi wannan shine yace kin inna fi zalika laayatin ulunuha cikin wannan al'amarin akwai ayoyi ga masu hankali yace Allah ka musu masu hankali Allah ya ce walaula kalimatu sabaqat min rabbik lakana nizaman wa ajalun musamma to Allah ya ce in ba dan ba wata kalma ta ubangiji subhanahu wata'ala ta cewa baiwa bawa azaba kayan tsayawar hujja bai kama ka babu wa'azi bai halkar da al'umma kayan wa'azi kuma wa'ajar musamman an ba dan ba Allah ya ma komai ajali in al'umma ce don su yi shekantaka su ma manzon su shekantaka da ta'addanci Allah ya kyale su don me yasa Allah ya wani lokaci he ya ba ruwan Allah da shekara he lokacin ya yi riba nuhu alaihi salam shekara dubu ba hamsin ta wa'azi kura amma Allah ya kyale al'umma aka yi ta yi kai maka da ta abin an yako gaskiya ne sun ma suka suka ta rudewa to shekara ɗaya ɗari ɗaya ɗari biyu kana ta wani wa'azin kuma shuru kana magana azaba ku yi tsoron azabar Allah ku yi tsoron kama Allah Allah zai kama zai muku azaba kaza kaza kaza shekara ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari uku da zuwa za a ɗari biyar kuɗi bakwai ya mai ama kalle ka sai zama kuɗin da ɗaya da tunani wannan bawan Allah tun ka kaji mai wazi tun ka kaji ka kaji wazi ya kita wani ko ta kiyama ko ta kiyama yau shi kai ɗari kaza da mutu baba na ma hanzu kai shi za abu ya ƙara tsauri jirgi abin kamar gurin hina ci gurin ya da filan ƙare kuma sama shi Allah ya ma komi ajali komi sai ya zo ba ruwan Allah da kun a ajali Allah ya ma komi kuma Allah mai haƙuri ne da haka yana kaka yi mamaki ana shegantaka Allah ƙari akwai lokacin da Allah ya in ya zo kun bai daga shi kenan shi ne take nan walau da kalimatun sabaqat min rabbik la kana da zama an ba da wata kalma ta zarge daga ubangijin Allah ya riga ya yi ta da azaba tun ta tabbata kuma wa ajal musamman da ajali da Allah ya ma komai sai ya zo da haka ce fasabbiru فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى
na'am yan uwa ganin lokacin namu kaɗan ne ba mu iya bayanin wannan aya za mu tsana insha Allah Allah kai mu rana ya kyau insha Allah sai mu dasa bi iznillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yan uwa kamar da muka yi bayani haƙƙi ne akan mu da mu ta addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo aminci cikin al'umman wannan masu rigimar siyasa Allah ya ba su damar Allah ya haɗa sai ba su samun mahuta Allah ba da mahuta ga al'umma Allah ba da mahuta ya ba su mahuta za a samu mahutar dukkan wata fitina muna fatar duk wata fitina Allah kashe mana ta gaba daya wannan shi muke fata Allah ta rika lamu addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته